أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda a sati da ya gabata muna cikin kabira ta goma ma'ana babban zunubi wanda bawa zai aikata ya gadar mashi da hukuma duniya da lahira wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa'idi na azaba narko na azaba da kuma taɓewa ga dukkan mai aikata irinsu to daga ciki akwai kabira ta aikata zina inda a sati da ya gabata mun fara magana akan ita wannan kabira yau insha Allah ta'ala kenan za mu dora daga inda muka tsaya na'am mala sai yake cewa bayan ya koro bayani akan tafsiri na ayanan ta cikin suratul furqan inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walladina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات sai malam yake cewa ka diba ka gani Allah ji kanka da rahama yanda Allah subhanahu wata'ala ya gama bauta ma wannan Allah ba shi ba duk da girman wannan zunubi sai Allah subhanahu wata'ala ya gama shi da sata ya gama shi da kashe rai hakanan ya gama shi da da aikata zina yace to kasancewar gama shi ma da aka yi gama aikata zina da aka yi da yin shirka wannan ya ishe ka kasancewa lalle ba karamin zunubi ba ne aikata ta sai ma ne ke cewa fanzur rahimakallah kaifa karuna azina bi zaujati rijali bi shirki billahi wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq yace Allah ji kanka da rahama ka duba ka gani yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gama zina la siyama da matar makwabci da yin shirka ga Allah da kashe rai wanda babu haƙƙi babu haƙƙi kawai haka na a kashe shi ya ce to wannan ya isa nuna maka girman lahin wannan sai ya ce wafi sayil bukhari ya zo a cikin sayil bukhari fi hadithi manaman nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya kawo mana wata rana a cikin barci manzala sallallahu alaihi wasallam yake bayani wanda hadisin da alladhi rawahu samura bin jundab yake cewa wa fihi a cikin wannan hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ja'ahu jibril ai mala'ikan jibril mala'ika jibril yazo wa mika'il da kuma mala'ika mika'il suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka tafi da shi domin su nuna mishi gidan wuta fantalaqna fa'ataina ala mithli at-tannur wannan mu saurara manzo sallallahu an gwada mushi wani abu ne a gidan wuta wani nau'i na azaba wasu mutane wa'anda za a narka su a gidan wuta shine aka turo mala'ika jibril ya dauke shi da mika'il suka tayi har gidan wuta aka gwada mushi yace fa alatna muka muka tayi da su fa ataina ala mithl tannur sai da muka zo a gidan wutai akwai wani wuri wani yanki wanda yankin in ka kalle shi kai ka ce tukunya ce kai ka ce wani fur ne wanda saman shi a matse kuma kasan shi a buɗe shi ne ke cewa mithlu tanur a allahu dikun wa asfaluhu wasu saman shi kenan inda za a sanya mutum a matse yake kamar ka ce tukunya ce amma kuma daga ciki hallo a buɗe yake ya ce fihi lagatun wa aswat ya ce a cikin wannan ramin wannan a cikin wannan tukunye ya ce ba abinda kake ji illa lagat idan aka ce lagat shi ne ihun da mutum yake yi shi ma bai san ba me yake so ya ci ihu ne na kaito ihu ne na a zo a taimake ni na rasa ina ran sa raina ya ce sauti ne wanda ba a ma iya gane mai mutum yake fada a cikin shi ya ce ba abin da kake a nan sai ce fattala'ana fattala'ana fihi manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai leka ciki da shi da mala'ika jiwa suka leka ya ce fihi rijalun wani sa'uratun a cikin wannan tukunya da ake zazafa mutane ya ce mata ne da maza dukansu babu kaya a jikinsu ya ce fa'idahun ya atihim lahabul min asfala minhum halshen wuta yana zauwa daga ƙasansu bi ma'ana kamar an ɗora su ne a saman wani murhu an balbala wuta tana ci a ƙasa ya ce fa'iza a tahun zalikan lahab ya ce a duk lokacin da wannan halshen wutan ya zo ya riske su ya ce dudu wata kalma ce ta larabci wata ke nuna wani ihu saboda balakin da mutum ya waru yake faruwa a tare da shi to idan ihun ya kai ihu bala'i ya kai bala'i shi sa ya ce mai hissan ya ma ihun suna kamar dudu ya ce a sahu mai shi da ta hurbe ya su yi ihu saboda tsananin zagi fakultu man haula ya jibril a nan maza da salam sai yake cewa ya jibril wannan suwa ne suwa ne ne wa'annan sai jibril ya ce mashi haula zinat wazzawani wa'annan su ne mazanata maza da mazanata mata يعني من الرجال وال... وال... والنساء فهذا عذابهم إلى يوم القيامة ماذا دماتا مزناتا wannan ita ce azabarsu har zuwa ran tashin kiyama ka duba da ya gani irin tanadin da aka ma masu aikata irin wannan ne fa hada azabuhum ila yawmil qiyama ita ce azabarsu har zuwa ran tashin kiyama cikin tukunya za a sa su a dafa su sai ma da ya ce nas'alullah al'afuwa wal afiya ya ce muna roƙon allah ya mana afuwa ya kiyaye mu daga irin wa'annan zanabai wanda za su kagar ma da mutum irin wannan nau'i na azaba taya da hankalinka da komi irin wannan bala'i ka yarda ka faɗa a cikin shi wa an ata fi tafsiri kaurin lahi ta'ala an jahannam ata yake magana akan tafsirin waɗan Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce gidan wuta tana da laha saba'atu abuwa tana da ƙohi guda bakwai ƙala a shaddu tilkal abuwa ghamman wa harran wa karban وأنتنها ريها للزنات الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم yace tsakanin wa'annan koyihin na gidan wuta guda bakwai bayan ka hudda kowa ta mashirkai ya ce to babu wata kowa ta zunubi da za a aikata a sanya mutum ciki wadda ta hi balaki da kunci da zayi da wari saboda babu daɗi wayan ya ce ita ce lizzinatin ladinar takabu zina ba da ilmi su ne mazinatan da suka aikata zina bayan suna da ilimi bi ma'ana suna da masaniya a kan abin da suke aikata kai ka san cewa wannan abin da za ka aikata kaza ne ba wani hankalin kai huta ba kawai kai ne ka ga dama kawai ka tashi ka je ka aikata in aka yi magana ka ce shaidan ne babu ni shaidan kai ne shaidan in kanka da kanka ka bi san ranka ka je ka aikata abin da Allah baya so mun karanta a hadisi na baya wani ya zabo ya zo wajen manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce a mani izini in je aikata zina manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi zamana ya zama ya ce kana so a aikata ita wannan zinar da take cewa a maka izini a aikata da ma'aikiyarka ya ce hasha wa kalla ta ya zan so haka ya rasu lalla ya ce kana so a yi da diyarka ya ce hasha wa kalla kana so a yi da ƙanwarka ko ya ku ce hasha wa kalla ya ce kuma za ka je ka yi da ma'aikiyar wasu diyar wasu ɗalɓar wasu ai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayan ku ba zai imani ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ya so ma kanshi abin da yake so ma dan uwan shi abinda ba za ka so a maka ka kama wani ka kama wani shi yasa a duk lokacin da mutum hankalin shi ya kai hankali a kullum idan zai yi abu zai ringa aunawa ya ce wai in ni ne aka ma ya zai in ni ne abin zai faru a kaina ya zai kasance in ni ne zan aikata ma wani ya mutumin zai shi to a lokacin da za ka yi wannan awon to a lokacin da za ka yi cikakken adalci za ka je kama ma'aihin wani rashin kumiya sai ka tana wai in ma'aihi na aka zo aka ma rashin kumiya ya zan shi za ka zagi wani haika ce in ni ne aka zaga ya zan shi za ka ma wani sata haika ce in ni aka ma ya zan shi za ka ma wani karya in ni aka ma ya zan shi za ka ma wani annamimanci duka abubuwan da kasan babu kyau kai an ma ba za ka ji daɗi ba to ka auna in aka ma kaya za ka ji sai ka yi adalci sai ka yi shari'a in ka san in aka maka ba matsala to je kai je kai kaga shi wannan kai tsaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya kashi develop kai sai aka gashi gaban abin aka ce ka auna gani in naka ne aka maya za ka shi ba za ka je ka aikata da nan akwai wanda ya mai da abin ba komi ba ne ba ba komi ba ne a wurin shi shi ya mai da wani wayewa ne ma cika ne zama rikakken sarmayi ne zuwa irin wannan aikace-aikacen shi wani haka ya dauka shi kawai bai san ba bala'i abu ne wanda yake tahiyar da hasken fuska abu ne wanda yake gadar ma da talauci abu ne wanda yake rage ma kwanaki kasance rayuwa ka kawai cikin iskanci kake kai kullum kawai cikin lalata kake kai kana ganin wani wayi wayi ko haka ne wallah zai gaya ma an garinku ka yi haƙuri ka yi haƙuri mazu sallallahu sallam ya ce ya ayyuhar shabab manista ta'amin kumul ba a tafale ta zaurushi ya ku matasa wanda ya san yana iya aure je fa'in lam ya staɗi in ba zai iya ba bi ma'ana bai da halin yi to fa'alaji bisau ya je azumi ya je ya azumi shi yasa a can cikin suratul suratul ahzab inda Allah subhanahu wataala yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sa'imina was sa'imati was sadiqina was sadiqati ko wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati na sai ce wal hafizina furujahum wal hafizati kaga da ya zo ce wasa'imi na wasa'imata masu azumi maza da masu azumi mata kuma na gaba kawai ya ce walhafizi na faruja kuma walhafizat masu kiyaye gabansu masu kiyaye farjinsu ba sa aikata abin da allah baya so da shi haka yake cewa wa an makhaunin dimashqi قال يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون ما وجدنا أنتا من هذه الرائحة إن جدا متذاثرين جمعا واري نبلائي أنا تنكارس سيتي مو بمتقجم واري إرم النمبر sai daga ina wannan sai a ce musu haɗi riho furujin sinat wannan warin da muke ji farjin mazinata ne yake wari shi yake fitar da wata mugunya wadda ta yi damun 'yan wuta a kan wutar da take a da ake kona su da ita ka duba gani bala'in da kyau warin da yake fita daga jikinsu sai da ya yi bala'i a kan wutar da ake kona 'yan wuta ya kai ba wai zafin wuta dame su ba a su abin da ya dame su wannan warin daga ina ina dalili su inda za a hudda masu mazinatara sun yi jin sauki a gidan wuta da abar su tare da su وقال ابن زيد أحد أئمة التفسير ibn zaid yake cewa ɗaya daga cikin shugabannin tafsiri yace innahu la yu'dhi ahlin nar li khuruj zinat yace yana cutar da ɗan wuta warin farjin mazanata yace wa fil ashr al ayat allati katabaha Allah li Musa yace daga cikin ayoyi guda goma wanda Allah ya ba Musa sai yace mai wala tasriq ce kada kai sata wala tazni kada kai zina fa ahjabu anka wajhi idan ka aikata wannan wannan ganin wannan me yake da suna damar da ka samu na gamuwa tare da ni da muke yi haka yace zuwa kiyama yace zan zan yi katanga in sa hijabi tsakanina da kai ya kasance ba za ka ganna ba ka san yana daga cikin mafi daɗin abu a gidan aljanna wanda ya komi daɗi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala haka manzo sallallahu ya tabbata hadisi ingantacce yana nan cikin adabul mufrad manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamar zaka ga ubangijin ku kamar da kuke ganin wata kamar da kuke ga wata haka ubangiji zai bari tunda zawwa zai tambaye yace mi ko kuke so me kuke bukata sai ce Allah ya komi an mana sai ce akwai abin da ya komi sai su ce to mine ne wannan sai ce gani na sai Allah ya yi hijabin da yake tsakanin shi da yan aljanna sai gashi nan Allah sai bayyana sai ka baki ɗaya sai mu ganshi insha Allah ta'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa daga cikin azabar da ɗan gidan wuta za su gamu da ita shine rashin ganin Allah shine yake faɗi cikin sotar mutaffifin kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun yace ka bar su wa'annan da kake gani game da ubangijin su za a sanya musu hijabi ba za su ga Allah ba wannan ke nuna maka su ɗan gidan aljanna za su ga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu huskoki suna haske saboda suna ganin ubangijin sa a wannan rana shi ke ne ke cewa idan kanar fitawa da nabiyihi musa alaihissalam fatai ta bigili idan allah subhanahu wata'ala zai ma annan musa irin wannan magana ya ce idan ka aikata irin wannan zunubai ga abin da zai gamu da kai na sakamako ya ce to ina ga wani shi ya ce waje anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna iblis iblis ya buttu junudahu fil ard wa yaqulu lahum ayyukum adalla musliman albasatuhu التاج على رأسه فعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء إليه أحدهم فيقول له لم أزل بفلان حتى طلق امرأته فيقول ما صنعت شيئا, شيئا سوف يتزوج غيرها ثم يجيء الآخر فيقول له لم أزل بفلان حتى ألقيت بينه وبين أخيه العداوة فيقول ما صنعت شيئا سوف يسالهه ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى زنى فيقول إبليس نعم ما فعلت فيدنيه منه ويدعو التاج على رأسه وانا حديث حديثي ني malam kamar yadda ya bayani hadisi ne bai inganta ba sai dai ma'anar da take nihi a hadisin shine akwai wata ruwayar ta zo amma ba da irin wannan sigar ta zo ba shi wannan iblis ne ke ce ma rundunar shi wane ne ya zo ya batar da wani musulmi a cikinku in dora mai wani kambe na sarauta na cewa ya yi abin kirki wane ne ya aikata wani babban abu wanda zan bai tukwici dalilin shi a nan sai wani ya zo sai ce ya kai mai gida miƙin nan na sa wani ya saki matar shi sai ce yau tana yi wa ya maida ta ko kuma ya wata sai wani ya zo ya ce ni kuma na sa tsakanin aboki da aboki sun bata ɗan uwa da ɗan uwa sun yi hada sun bata sun yi kata-kata adawa ta kullu tsakaninsu sai ce tana wasu shirya kwanan nan hai wani ya zo sai ce ni kuma abin da na ya kai mai gida ni kuma ban gushe ba ga wani sai da na yaudare shi ya aikata zana sai ce yau wara to kai yaka yaka yaka sai dora ma wannan kama saboda ya san ya batar da kai ya goga ma dauda ya goga ma tashin hankali wanda zai dashashe ka duniya da lahira ruwayar ta zo wacce ita kuma wanda ya saki matar shi shi wanda shi dan inda ya yaudar wani ko kuma ya rudu wani har ya saki matar shi shine wanda iblis ya hiso shi ne wanda idan ka zo mai da cewa ka sa mutum ya yi wannan zai ce masu saboda an buɗe kowa ta aiki da shirka almuhim dai wanda yana nuna mana cewa abu ne wanda shaitan yake horin ciki da shi wanda kada mu biya mishi inna shaytana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar kaga ita alfasha da kaji a cikin alkur'ani mai girma in ka jance alfasha mafi yawa a aikata abin da shahi zina shi ne alfasha wala ta ƙarabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila haka mutanen luda ake cewa a ta'atuna alfahishata ma sababkum biha min ahadi min alalami kuna aikata alfashar da ba wanda ya taɓa yin ta a duniya sai to in ka jance alfasha wannan ne to kaga shi shaidan so yake sanya ku aikata alfasha shi yasa mafi yawa kake ganin malamai suna yawan rakazawa akan mutum ya rinka kiyaye sallah kiyaye sallah yana sa mutum ya tufatu da wata tuwa ta imani wanda ba kowa bai ke samun irinta sai ɗaya sai wani da wani kai duk yadda mutum ya kai ga lalacewa idan zunubi ya aikata zunubi wallahi tallahi ba zai ɗauke shi kayan wasa ba ba zai ɗauke shi cewa ba kuma bane aikata duk mutumin da ke kiyaye sallah ko da ya ta kama ya aikata wani zunubi to wallahi a wurin shi babban al'amari ne kuma zai dawwama zai shekaru zai kwanaki zai ɗauki tsawon lokaci yana istighfari yana neman Allah ya yi mishi kullum yana tsammanin cewa Allah zai kama shi da wani zunubi ya ake so da kai ka kiyaye sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hana alfasha da aikin banza in dai kana kiyaye sallah to wallahi zunubi ba kayan wasa bane a wajenka shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mummuni idan ya aikata zunubi shi yake kamar wani dutse ne a ka daidai kanshi yana tsoron ya darkake shi baki ɗaya zubo mishi amma ya ce wanda shi kuma zuciyar ta zama mai tsatsa ce kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksubun zuciyar ta yi tsatsa ta kekeshe bai dauki zunubi a komi ba ka ce kuda ne ya hau sama hancin shi ya haka kudan ya tashi haka ya dauki zanubin idan ya aikata shi bai tunawa bai damuwa bari ya koma ga Allah ya tuba to haka Allah yake son mumuni idan ka aikata wani abu kuma ka san laifi ka aikata to alayka an ta'tarifa bi hadha dhanb ka koma zuwa ga Allah Allah ya kalli zuciyarka tabbas kai nadama to Allah sai ya yi maka kuma haka ake son zuciyar mumuni sai yake cewa wa an anas qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi daga anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace innal imana sirbalu yusarbilahu Allah man yasha shi iman da kake gani riga ce Allah na sanya ma wanda ya ga dama ita imani da kake gani riga ce duk wanda Allah ya taimake shi yana jin ɗanɗanin imani a zuciyar shi mai ɗanɗanin imani ka ringa tuna Allah a duk lokacin da ka samu kanka a inda ba mai ganin ka sai Allah to wannan ka samu ɗanɗanin imani ka tuna Allah a lokacin da ka samu wata dama misali wasu abubuwa sun gito gabanka na dukiyar jama'a ga sanan in ka taba kai yadda ka ga dama ba mai ce maka misa kawai in kai kayi ne sai ka tana Allah ka ce Allah na gani na kai taba ka samu dama ka aikata albashin ka ce ba ka yi ba to duk wanda yake da irin wannan imani wannan dandanan na imani to wallahi ya gode ma Allah Allah ne ba shi wannan imani ba kuwa bai ke da shi kuma imanin mummuni idan yana so ya yi konsarban shi kullum imanin ya ringa karuwa ya ringa ƙarfi ya tabbata a zuciyarka ya kasance ka bibiye shi bayan farillai ka bibiye shi da nafiloli nafiloli na azumi nafiloli na salloli nafiloli na aska nafiloli na kyauta nafiloli irin na zumunci da sauransu abubuwa ne na alkhairi ka bibiye shi da shi wallahi imaninka zai tabbata يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا كشجرة cikin sautin ibrahim yake cewa a shajaratin a ba habisa da jimla asuluha thabitun wa farduha fis sama shajara ce mai zamnan na wanda inda jijiyoyinta suna zamna a cikin ƙasa wa faru hafi sama kuma da ɗaya itace a sama to din wanda ya sami irin wannan shajarar ta imani a zuciyar shi ya tabbatu ya zamna kawai za ka ringa ganin ɗin itace da suna bayyana ne a cikin ayyukan shi sai ka same shi mutumin arziki mutumin arziki ko an aikata ba a dawon ba a kai an dawo an ce a Allah ka yahi haka ake san mummuni to musu salasalam yake cewa imani riga ce Allah yake sanya ma wanda ya dama yace fa iza zana al-abd naza Allahu minhu sirbalul iman fa in tabaradahu alayhi idan bawa ya aikata zina sai Allah hudda mai wannan rigar ta imani idan ya tuba tuba na sai ne da mashi shi yasa musu salasalam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min kada mutum ya aikata duk wanda zai aikata zina a lokacin da zai aikata ta baya mummuna lumana sai an hudda ma daga imani tukana za ka aikata waja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'asharal muslimin ittaqu zina fa inna fihi sittu khisal manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku taron musulmai ku kiyaye aikata zina saboda tana da wasu manyan abubuwa munana guda shidda thalathun fi dunya wa thalathun fil akhirah guda uku a duniya guda uku a lahira fa amma allati fi dunya wadda kuma take samun mutum a nan duniya fa dhihabu baha'ul wajhi shine mutum ya kasance wata haiba da kyalkyali na huska ya kasance gaba kide sun tafi daga huskarka duk mai aikata wannan zaggan shi kawai huskar shi kawai babu annuri babu haske na imani na biyu kasarul umar za a rage mutum shekaru na uku dawamul fakar mutum zai dawamar da talauci kakka rudu da wani kace yana da hali yana ta lalata shi yana ta iskancin shi'a wannan zuciya shi a talauci take kuma ka sanya mai lokaci duk wanda ya gama kayan shi da wannan lalata to ka sanya lokaci nan da nan komi zai watsa ba sa zama tare dauda ce in kana so ka zamna lahiya ka kiyaye wannan ya ce wata lakon fil'ahira guda ukun da mutum zai gamu da su wanda yake aikata zina a lahira ya ce fasahullahi tabaraka wa ta'ala shi ne hucin Allah madaukakin sarki wasu ilhisa mummunan hisabi wal azabu bin nar kuma da azaba da wuta kaga mummunan hisabi mutum yake ya kashe mummunan hisabi man nuqishal hisab udhib manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo lokacin hisabi aka ringa ce maka a rana kaza shekara ta kaza lokaci kaza a wuri kaza kai kaza daga an fara ma irin wannan binciken wallahi ka kuka da kanka amma daga an zo aka bincika sallaka aka sallaka lahiya lauci baka da matsala alaƙarka da iyayenka baka da matsala dama wajen shirka baka da ita kawai a gangama aiki a gangama a gangama a ce shirka shi ne kaji ana cewa cikin sotar inshiqaq fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira hisabi mai sauki kenan ko gangama ake aka tana abu kakkar da ka aikata wannan manyan su ne ba su shirka sallah kana wasa da ita ko baka cika ta ko a same ka da matsala da iyaye daga an same ka da wannan abubuwan guda uku baka yi labari baka yi labari amma idan ya kasance wannan lahiya launi to wallahi sauran kwatattara za a ce shirka ya ce wa anu sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata musirran ala shurbil khamr wanda ya mutu ya kasance mai dawwama ne akan shan giya kawai shi giya sha giya yace saqahu Allah ta'ala min naharil ghawqa wa huwa naharun yajri fi an-nari min furujil mumisat yace duk wanda ya dawwama yana shan giya daga cikin azabar da za a mishi za a shayar da shi wani ruwa wanda yake fitowa daga farjin mazinata mata shi ta shi ne azaba shi kawai Allah kiyaye ya ce ya'ani zaniyat min furujihin na ƙaihun wa sadidun finna ana nihin mazinata wa'anda mugunya za ta ringa gudanya daga cikin gaban su thumma yuski dhalika liman mata musirran ala shurbi qam to ba ce kai mashayin giya ba shaye shaye bane yakin ka amma shi ka sha وقال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج الله يحل له manzo sallallahu alaihi wasallam yake babu wani zunubi babba wanda yake da girma bayan shirka kamar mutumin da zai aikata zina bi ma'ana ya aikata da zina da matar da bata halatta a gare shi ba wa qala aidan fi jahannama wadin a cikin jahannama akwai wani teku fihi hayat kullu hayyatin sakhl raqabatul ba'ir talsa tariqus salat a cikin gidan wuta akwai wata macijiya girmanta ita macijiya guda ta kai girman wuyan raƙumi talsa tariqus salat tana bugon wanda yake barin sallah fa yughla sammaha fi jismihi 70 sana dahin da ta zuba mishi zai ringa gudana yana yawo a jikin shi tsawon shekara 70 thumma yataharra lahmuhu sannan naman jikin shi sai zagonye zubi yanda ka san an dafa shi kamar jikin mutum ya rube haka zai zubi yace wa inna fi jahannama wadiyan a gidan jahannama akwai wani teku ko wani kwari ismuhu jubbul huzn shi kuma ana ce mai kamar yake da suna ramin bakin ciki fi hayat wa aqarib a ciki akwai hayat idan ka ce hayat jam'i ne na hayya macizai wa aqarib da kuma kunamu wa kullu aqrab bi qadari al duk kunama ɗaya ta kai girman alfadari a ce kunama ta kai girman jaki ya ce azabarka ya ce laha saba'u na shauka tana da abin nan abin ƙari na bugu tana da ƙari na bugu guda saba'in fi kulle shaukatin rawiyati sunmun a kowane ƙari guda akwai wani ma'aji da aka yi na musamman na guba ya ce tun mata da ribu zani da wannan karin zassarin ga bugan mazinaci wata furugu san mahafi jisimihi kuma ta bar wannan guba a cikin jikin shi ya ji dumarara ta waje ha alfasana zai rinka jin raɗaɗin wannan bugan guda shekara dubu tun mai taharra lahmuhu sannan naman jikin shi zai zagonye wa ya silu min farjihi alƙaihu wa sadid haka nan daga jikin shi zai rinka fita daga farjin shi mugunya da wani ruwa mai wari mara daɗi wannan duka azaba gawa wanda aka samu yana aikata mu ya ce wa wara da aidan inda manzana bi ra'atin kanat matazawija haka ya zo wanda ya zira da mace wadda ta kasance mai aure kana alaiha wa alaihi fil qabri nisfu azabi hadhihi al umma da shi da ita duka za a musu azaba azabai da za a ma rabin al'umman nan gabaki dai za a dauko azuma musu tifa idan kana yawmul qiyamah idan kuma na tashin kiyama ne ya kuma Allah subhanahu wa ta'ala zawjaha fi hasanatiha hada إن كان بغير علمه فإن علم وسكت حرم الله عليه الجنة لأن الله تعالى كتب على باب الجنة أنت حرام على الضيوف idan kuma an zo na tashin kiyama Allah zai hukunci akan ladan shi a ce mai ɗauki wanda ya ga dama a ciki mijin za a kawo a ce ma mijin matai a kawo mazinacin a ce a kawo ladan shi duka a aji a ce ma mijin ya ɗauki wanda ya ga dama a ciki ya ce hada in kana bi gairi ilmi wannan in bai sani bane ba to idan ya sani ha wannan kuma harrama Allah wa alayhi aljanna Allah haramta mishi da aljanna saboda aljanna an rubuta wata anti haramun ala dayyun ki gidan aljanna haramun ne ad-dayyun wanda ya kasance baya kishi la'an ta ga mazinaci ka tausaya shi ka iya mashi nasiha wallahi ka mashi nasiha ya yi kan shi yana kan hanya mummuna yana kan hanyar da zata kai shi ta baro shi hanyar da ta hudda albarka a rayuwar shi hanyar da zata sa ya taɓe duniya da lahira ورد أيضا أن من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه وندي قورة هننشي كما تدى بتحلت بقى قريش دن شعوة يتزيدنا نتاشن قيامة أن ننتي هنوانش أن كما سدوينش فإن قبلها قرد الشفتان في النار إذن يسم باتيتا كما ذا أوكو باكينش a dirmiye bakin cikin wuta fa in zana biha nadaqat fakhsahu wa shahidat alayhi yawm al-qiyamah idan kuma ya aikata zina da ita qawahuwan shi da cinyoyin shi za su yi shaida cewa ya aikata gobanar tashin kiyama yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay' وهو خلقكم أول مرة rantashin kiyama Allah subhanahu wataala ke cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum gababuwan jikinka za su shaida kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai ce ma gababuwan nasu wa me yasa ku kazo duk yanda muke da ku za ku ringa shaida yau akan mu sai su ce a'a wannan al'amarin ne ba naka bane an taqana Allahu alladhi antaka kulli shay Allah ne ya ba mu dama mu yi magana wanda ya sa ma kowa dama ya yi magana mun ma shi ba mu dama mu yi magana ya ce to wa qala ana lil harami rajibat sai ita wannan kawar ta ce da ni aka aikata wannan aiki na haramu fa yanzuru Allah ta'ala ilayhi bi ayn al ghadab Allah ya kalle shi kallo na hushi fa yaqahu fa yaqa'u lahmu wajhihi fa yukabir ويقول ما فعلت فيشهد عليه لسانه shikenan anan shi wanda mutumin sai zabar sai ce ai ban yi ba ma fa'altu fa yashhadu alayhi lisanu fa yaqulu ana bima la yahillu nadatu ya bude baki ya ce ban yi ba sai bakin shi ya bude baki ya ce a wallahi an yi ni bakin nan na da baki na aka amfani aka aikata magana wanda bata halatta ba wataƙulu ya damu adalin harami tanawaltu hannuwansa ce kware kwani ma hannuna ya taɓa haramu wataƙulu a inamu idanunsu masu ce adalin harami nazartu hakika zuwa ga haram nima na kalla na kalla haramu wataƙulu rijilahu haka ƙwawon za su faɗa su ma ana lima la ya hillu mashaitu na tafi wajen da bai halatta in je ba da wannan ƙwawon ya ce su suka ce ni na ce wai kulu farji sannan kuma farjin shi ma ya shaida wai ƙulu ana fa'altu sai ce ni na aikata kenan kaga nan babu zancen ka kauce bakinka ya ce kayi hannunka ya ce kayi ƙwawonka sun ce kayi idanunka sun ce kayi kai har farjinka ya ce kayi to da wa zaka kawo yahuda ka babu inda kayi a inda ba kowa ba mai ganinka ai amma hannunka yana tare da kai kanka yana tare da kai idinka yana tare da kai ƙwawonka suna tare da kai to sun zo sun yi shaida in kana tsammani ba kowa ba ka san ba Allah na da wasu wakilai a tare da kai ya ce wa ya ƙolul hafiz min mala'ika sai alhafiz daga cikin mala'iku sai ce wa ana sami'tu ma yarfizu min ƙaunin illa ladaihi raƙibun atid ai suna nan ko suna nan suna ce wa ya ƙolul akar wa ana katabtu sai ɗayan ya ce ni na rubuta a yi lokacin da aikata ba ka fita wa ya ƙulun lawu ta'ala sai Allah ya ce wa ana ittala'atu wa satartu ni kuma ina gani amma kuma na sitarci tun mai ƙulun lawu ta'ala ya mala'ikati sai Allah ya ce ya ku mala'ikai na hukuhu wa min azabi uziko ku ɗauke shi ku ɗanɗana mashi azabata faƙad ishtadda ghadabi ala man qalla haya'uhu minni haƙiƙa hushina ya tsananta ga wanda kumyar shi ta rage a kaina bi ma'ana duk wanda baya jin kumyar Allah to wucin Allah ya tabbata a kan shi ya zaba shi shine ce faƙad ishtadda ghadabi ala man qalla haya'uhu minni na ya tsananta ga wanda rashin kumyar shi ta kai inda baya jin kumyata wa tasdiqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla abinda yake tabbatar ma da haka abinda yazo a cikin littafin Allah yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaka kull shay kamar da muka fassara rasul ya ce wa azamu zina a zina bil um wal ukht wa imra'atul ab wa bil maharin wa qarsaha al hakim man waqa ala dhati muhrimin faqtuluhu sai malam yace daga cikin zinar da dai kowace zina yace ita ce zinar da ko kuma ga dukkan wadda ta kasance muharrama ce a gare ka yanzu akwai wanda don rashin imani don rashin hankali don rashin sanin ina za a daga duniya wannan wai don a ba shi kuɗi don ya samu wani matsayi wai don ya kai labari wai za a ba shi sharaɗi ya je ya zira da ma'aikiyar shi je aikata wani a ce mai da ɗiyar shi ya je aikata wani a ce mai da al'uwar shi ji aikata wai kawai saboda duniya kuma wallahi ake kai ba ma zina ba akwai wanda suke ɗaukan ma'aiwan nasu su kashe su hudu wani ɓangare na jikinsu su kai su bada don a ba su dukiya wannan da dabba kai gara dabba da shi balhum adad masu irin wannan hali tur da ɗan adam mai irin wannan hali bai da bai mai bitan ya zamna cikin al'umma mai irin wannan hali bai dace a bar shi ringa rayuwa tare da mutane shi yasa ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya je ya aikata zina da wanda take muharrama shi ce hukuncin shi kai tsaye ba zancen yana da aure ko bai da aure bane ce ko a kashe shi shine hukuncin shi shi ne kwanci shi saboda girman abin da ya gani matar uba fa aka hana ka aura mahaifi ya armi mace ya rabu da ita ta ji ta ƙare idda kai ka ganta ka ce kana santa musulunci ce haramun wala tanki kuma na ka ha'a ba minin nisa Allah ce kada ku aru matan da iyayen ku suka bare a ce ka je ka aikata ga wadda ta haihe ka ko kuma al'uwa ko wani a makamancin haka munin ya fi muni munin ya fi muni wa anil bara anna khalahu ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arasa bi imra'ati abihi an yaqtulahu wa wa yakhmus malahu manzo Allah sallallahu bara yake cewa anna khalahu ba'athahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tanton in shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa ga wani wanda aka samu ya auri matar baban shi alhali yana sanar cewa haramun ne aka ce a kashe shi kuma duke shi a zo da da kashi biyar a ciki ɗaya cikin biyar a ciki na cikin duke shi fa nas'alullah al-mannan بفضله أن يغفر لنا ذنوبنا إنه جواد كريم anan duba da mun kare babu zan mu kawo ta kisa yar karama wadda ta faru a cikin banu isra'ila wani bawan Allah ne cikin banu isra'ila shekarar shi saba'in yana bauta ya katangance kanshi akan bota ma Allah dare da rana mutumin arziki ne mutumin kirki ko wata rana ba ta kama shi da aikata abin da ba shi ko ƙarya ko cin amana ko munamunci ba ta kama shi da wani zunubi wata rana irin matan banzan wadda ta yaudare shi ya ji suka aikata fasikanci da ita suka aikata fasikanci na wajen sati guda tare da ita amma a ruwaye da ta zo shi kan shi ta cikin imuwa ne ya shiga bai ma san ba shi mai yake saboda ya haɗa tarko na shekan da kuma rudu na alfasha sai kasance shi kan shi bai ma san ba mai yake shi kisa da ake ce masu kisatu sahibin ragif yanzu bayan kwana bakwai sun makashe fa'anin rajul fita'o fahara da ta'iba bayan kwana bakwai kawai sai komo cikin haicin shi ita wushi cikin ya shiga yanzu kwana bakwai ba kawai bi aikin komi illa a bashi inda a ce wani bai san shi ba sai a wannan kwanakin ya gan shi ta zai bai taba sanin addini ba kawai ya faɗa cikin rudu shi kuma shekara saba'in ne yana bauta allah ba ta kama shi da amma ba rannan ya faɗa tarko na shi ya shiga wannan jaraba yanzu fakara da ta'iba kawai sai ya kuto ya shiga imuwa yana kuka ya rasa inda zai tsara shi fakana kullama khada khutwatan salla wa sajada duk lokacin da ya tahiya al kadan sai wadi yayi sujada a cikin sujada yana kuka yana cewa ya Allah menene wannan na shiga ne ya Allah wani labari ne na shiga yanzu ka kakwarta mana ya Allah ka cika yana yanzu yana cikin wannan hali yace fa awahu lay ila dukanin kala alaihi 12 miskina haddare ya mushi ya zo wajen wani shago wanda ke da wasu miskinai mutum goma sha biyu suna barci a ciki a nan suke kwana miskinai ne bisa da hali kawai a nan suke zama irin wannan almajirai yanzu da ya zo inda suke sai zo cikinsu ya kwanta shi ya rasa ma'ina za yanzu yana nan farama bai nafsi ke bai da rajurai ne min sai ce kwanta tsakanin wasu maza guda biyu a cikinsu ya ce wa kane ɗan marahib ya ba ta ilayin kullu lailayin da arkifatin fayuɗa kullum insanin haifin to akwai wani bawan allah sai wayannan bayan allah suke kwanci duk dare yake aika musu gurasa ya san su goma sha biyu sai aika musu gurasa goma sha biyu kowa ya ɗauki guda guda yanzu shi kenan ranar da aka tura faja a sahibin rage ba a kulle insanin rahifa shi wannan mai rabo da ya ba kowa wa marra ala zalikan rajul alladhi kharaja ta'iban fa zanna annahu miskin idan mun lura ai wannan bawan Allah ya zuwa shiga cikin su ko sun zama sha da aka zo rabo sai aka bashi da aka je na ƙarshe za a bashi sai aka gani babu ta ƙari sai aka ce ina sai ce ina tashi a nan sai aka ce kama kari shi kenan faƙala almaturuku lissahibar rajifi ma laka lamtoɗini rahifi ma kana bika an hukina ya ce nisa yau baka bani ba faƙala a tara ne amsaktuhu an ka sai shi mutum yake ce mai kana tsammanin za a ba haka haƙƙin ka ne in hana ka sal hal a tsaito a hadan min kuma ragife ne ita ka tambaya a cikinsu nan akwai wanda raba guda biyu ta kan yi akwai amma ni sha biyu na raba faƙaru la kowa ce a ni kowa ɗaya ce ɗaya ce aka ba shi kenan sai shi wanda yake cewa wallahi la'u ikan laila shi'a فعمد التائب إلى الرجيف الذي دفعه إليه فدافه إلى الرجل الذي تركه da aka kowa ya ce shi ɗaya aka bashi sai shi mai rabar sai ya ce wallahi ni ba zan ba ku guda ba na raba daidai wanda ake bada shi kuma yana jin yunwa sai mutumin da ya amsa wadda ba tashi sai ya ji tsoron allah a lokacin ya gani ya amshi haƙƙin da ba nashi sai ya tashi sai ya miƙa ma mutumin nashi da ya miƙa mai tashi suka yi kwanta suka yi barci za ka tashi da sahi shi wannan wanda ya aikata sabon wannan ya hutu yana neman tuba ya amshi gurasar da ba tashi ba daga baya nina za ka tashi da sahi ya mutu ya hutu daga alfasha ya hwado cikin wannan lamari kuma lokacin shi ya yi فوزنت السبعون سنة بسبع الليالي فوزنت السبعون سنة بسبع الليالي فرجحت السبع الليالي shekarar da ya saba'in yana bauta aka auna da kwana bakwai da yana alfasha kwanan wannan bakwai ya rinjaye gabaki ɗin shekarar shi saba'in na ibada kwanan wannan bakwai na alfasha ya rusa duka abin da ya na ibada wanda yake nuna maka munin aikata alfashi kwana bakwai na sarfashi ya rushe shekara saba'in na ban Allah amma kuma da wata rahama ta ubangiji ya ce kuma wuzilati saba'un layali bin rahif farajahar rahif wata fadala ta Allah da aka auna kuma wannan kwanakin bakwai na alfasha wanda suka runa wanda suka rusa shekara saba'in na bauta Allah wannan kwanakin bakwai wannan gurasa tak wadda ba tashi ba ya mayar domin ya cika amana ita kuma sai ta rusa wannan kwanakin bakwai na alfasha da ya garba a kansu saboda ya rike amana ya yi gaskiya Allah akbar faƙala abu musa sai abu musa yake ce ya bani ya dukuru sahibar rarif idan yana ba ɗiyan shi nasiha abu musa al'ashari sai ce ya ku ɗiyana ku ringa tuna sahibar rarif wannan mutumin wanda ƙissa ta gurasa ta hafka a kanci menene za ku tuna cewa aikata alfasha zai iya rusa muku aikata kuma za ku san cewa rike amana yana ɗaukaka darajar ka yi rusa dukkan aikan kana na ba daidai ba yin gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin dan ka san daraja da fadala da ke da kwai ga wanda ya kame kanshi daga aikata abin da Allah baya so na alfasha sai da ya kai wasu bayan Allah da suka shiga cikin kogo suka kasa huta daga cikin kogon wannan saboda tutsi ya zuwa danne kogon kuma ana ruwa aka ce kowa ya addu'a ya tawassuli zuwa ga Allah da wani aikin shi da ya aikata mai kyau ya roki Allah Allah bude musu kowa ya tashi yana yi daga cikin su akwai wanda ya ce ni wata ƴan uwa ta ta taba zawa wuri na tana neman taimako nace bazan ba ta ba har sai na alfasha da ita ta ringa zuwa tana zawa he da ya kai ta rasa ya za ta har ta zo ta ce kai ta yarda a yi alfashar da ita a bata abin a taimaka mata ya ce he da na ɗauko na zo na bata na ce mata gashi in ta yarda tukwan zan bata ta ce ta yarda ya ce sai da wasu gadangadan zan aikata alfasha da ita sai da ce ka tana ka ji tsoron allah kada ka aikata abin da bai halatta a gare ta ya ce a lokacin da na ji tsoron allah na hwasa kuma na ɗauki dukiyar na ba da na ce mata take wannan kuma na shi ne saboda allah da gani sai ita sai allah kaɗai sani saboda kamewa daga aikata alfasha daga aikata haramun shi ma ibada ne a lokacin da ka samu damar aikata wani abu na haramun ka kame kanka ki wallahi cikin lada kake cikin albarka kake dalilin wannan abin dutsen ya mutu suka samu dama kaga wannan ke nuna maka kenan kamewa ɗaukaka daraja faɗawa cikin alfasha wallahi darkaki kanka ne zaka cikin musiba duniya da lahira muna fata Allah taimake mu ya kiyaye mu daga faɗawa cikin irin wannan abu wanda yake lalata rayuwar ɗan adam duniya da lahira daga ƙarshe wannan ayata cikin suratul furqan da Allah ke cewa illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما haka cikin suratu maryam yake cewa wa man taba ko cikin suratu maryam me yake cewa illa man taba wa amila amalan salihan ko fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna fatila mi Allah yake so gabawa yana son bawa mai tuba duk wannan zunubin da kuka ji muna zana wallahi idan Allah ya jarabce ka ko ka aikata idan ka kyauta da tubarka taubatan nasuha Allah ya kalli zuciyarka cewa da gaske kake kayi nadama cewa har abada baka watan ka sake aikatawa wallahi Allah zai yahi maka kuma zai amshi tubarka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana horin ciki gabawa idan ya tuba zuwa gare shi sama da wanda yake tahiya a cikin sahara a dabbar shi ta kada shi ta gudu da abincin shi da abin shan shi ya zo ya kwanta kasan itti yana jiran mutuwa ta zo yana halkawa da ya daga kai sai ga dabbar tashi ta zo daidai kan shi yadda ya rike linzaminta tukwana ya tashi ya ce ya Allah ni ne ubangijinka kai ne bawana akhta min shiddatil farh to me wanda yake cikin wannan farin cikin har ya kai ya aikata wannan kuskuren to Allah subhanahu wataala ya yi irin wanda yake cikin wannan hali farin ciki idan bawan shi ya tuba zuwa gare shi kenan kaga komawa zuwa ga Allah ko hace abu ɗe tuba zuwa ga Allah ko hace abu ɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata wani zunubi ya tashi ya raka'a biyu bayan ya raka'a biyu ya daga hannu yama annabi salati ya ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira wala yaghfiru dhunuba illa ant wa ataraftu bi dhunubi wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur rahim yace Allah zai yahi min zulbashi baki da kaga ga addu'i da aka koya mana Allahumma ighfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta haka nan ga addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake diddare in ya tashi yake cewa Allahumma ighfirli dhunubi kullahu dukkahu wa jallahu sirrahu wa alaniyatahu ya Allah kai hin zanubai na duka kadan din shi da yawan shi wanda yake a da wanda yake a bayyane haka wannan addu'a irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu haka wata ran yaji wani yana addu'a yace ya Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa ant wahdaka la sharika laka almannan badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum anta ighfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaya waye wannan addu'a aka ce wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka roki Allah da abin da an roke shi da shi yana amsawa in an nemi gafara da wannan sunaye zai gafarta maka kenan kaga ga wata ƙoha nan wadda take a buɗe a gare mu duk laifin da muke tsammani mun aikata Allah subhanahu wataala ya kira mu ya ce mana qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayi waɗanda suke ganin sun cuci kansu sun ma kansu aika aika saboda idan ka aika da zanubi kanka kama yace la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahmat ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah bai gafara zunubai ne baki daya innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai muna fata Allah gafarta mana zanubanmu kuma Allah ya kiyaye mu hadawa cikin zunuban da suke gadar da ma da mutum tsinuwa da kuma azaba gobe kiyama a nan insha Allah ta'ala za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan mutai kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh